إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم رسادوا أولا يمتشي na lahadi daren litini daren goma ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina alif 442 wacce ta daidai da 27 ga watan tara shekarar 2020 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na mu'az ibn jabal da ke nan kan fasa minaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu أتكل التافن الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد واللفر ببما لمي العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى wannan shine darasin mu na 77 daga cikin jerin karatu wannan littafi kuma a wancan darasin mu da ya gabata mun tsaya ne a inda malin ke mana bayani dangane da ainihin wato ashirkul asghar ma'ana karamar shirka da kuma hanyoyin da karamar shirka take shiga cikin ibadoji mabambanta waɗanda muke aiwatarwa yau da gobe darasinmu da ya gabata malam ya tattauna mana bayani ne dangane da bayanai dangane da shirka a cikin lafazi mutumin da zai ce ma sha Allah wa shi'ta ko laula Allah wa anta ko mali illa Allah wa anta da sauran irin waɗannan maganganu waɗanda bayaninsu ya gabata a wancan karatu a yau insha Allah ta'ala za mu tashi inda malam ke cewa nukuta ta uku ko shine ashirku fi niyyati wal maqasid shirka cikin niyya da manufofi malai yace wa min ash-shirki al-asghari yana daga cikin shirka karama ashirku fi niyyati shirka a cikin niyoyi wal maqasid da manufofi wa huwa ma yusamma bish-shirki al-khafi wannan shi ake kira da suna ɓoyayyen shirka kan riya'i kamar riya wa huwa nau'ani to ita riyan nan nau'i biyu ce a ta farko malaci arriya'u akwai arriya wa huwa mushtaqun min ar-ru'ya wa huwa mushtaqun min ar-ru'ya an tsago wannan suna ne daga kalman arru'ya an an tsago ta da kalman arru'ya ne an gane ko yara ko ra'a yara arru'ya daga arru'ya wal muradu bihi abinda ake nufi da wannan izharu al-ibadati li qasdi ru'yati an-nasi laha mutum ya nufaci mutane su ga wani aiki na ibada da yake yi ya nufaci mutane su ga wani nau'i ko wani aiki na ibada wanda yake aiwatarwa fayahmaduna sahibaha sai su godewa mai wannan aikin dama tun farko bai yi shi domin Allah ba yayi don a yabe shi a ce kai wani ai ba dama ne in dai hazaƙa ne da ƙoƙarin kaza da kaza ai sai wani wal farqu bainar riya'i wa bainas sum'a bambanci tsakanin kalman ar-riya'u da as-sum'a dan kalmomi ne guda biyu akwai ar-riya akwai kuma mene as-sum'a menene bambanci tsakanin su malam yace anna ar-riya'a lima yura min al-amal ita riya tana shiga cikin abin da ake iya gani ne da idanu na aiki kassala kamar sallah da mutum yake yi yana yin ta don wani ya gani a ga yadda yake tsayawa da yadda yake yin kaza saboda mutane su ga cewa ai wani dai ba dama ne wajen yin sallah an gane wannan bayan sallah sai me zamu iya cewa kuma kamar me wannan sum'a ne zai shiga da kamar me a kamar sadaka sadaka ma menene aiki ne ai me shi ba sai ya ce komai ba amma da kaga ya dauka ya bayar me yake nufi yayi ibada to mutum ya iya yin wannan saboda saboda me saboda mutane su gani والسمعة إتكما كلمر السمعة لما يسمع كل ما يسمع كل ما يسمع نا أبن دا أكي جيني كالقراءة كمان كمان كراتو تلاوة قرآني mutum ya zamto yana tilawa ne dan a ce kai wani akwai zaƙin murya ai in dai qur'ani ne ka samu wani ai an gama mutum yana yi dan a yabe shi a ce ya iya ya ƙware ya kai darajar gwani ko ya kai darajar waye-waye wannan dukkaninsu baki ɗaya suna shiga ƙarƙashin mene as-sum'a wal wa'zi hada kalma da wa'azi yanzu wannan wa'azin da nake yi inda ina yi da mutane su ji ne kawai su gani su yaba su ce a wani akwai kokari ai in yazo yana bayanin nan an gane wannan a'a wannan ya zama cewa na yi aikin banza kenan ko kun ji kun amfana amma duk ladan da ake baiwa mai irin wannan aikin ni ba za a bani ba wannan birge kun da nayi kawai shikenan anan ladan zai tafi sai Allah ya ce to shikenan na baka da su su su baka ladan za ku iya ha ba za ku iya bani lada ba to haka riya take wannan shine sharrin ar-riya'u was-sum'ah wazikiri haka nan ma da zikiri wajen ambaton Allah wani sai ta daga murya yana idan aji cewa yana ambaton Allah imma dai zikiri na sunna imma zikiri na bid'a dama na bid'a la mahalla lahu min al-i'rab ko dan Allah akai Allah ba zai karba ba an gani saboda bashi da mahalli saboda ya ketare ko ya sabawa ɗaya daga cikin shika-shikai na karban aiki shine tajridul mutaba'ati linnabi sallallahu alaihi wasallam tsantsanta biyayya da dacewa da abin da manzon Allah ya zo da shi baya da shi kaga nan ya taka faul an samu matsala to shi duk wani aiki da dan bid'a zai yi Allah ba zai karba ba shi yasa da yawa daga cikin manyan malamai kamar irin su Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullahu ta'ala ya cewa albid'atu ahabbu ila shaytani min al-ma'siyah ai ita bid'a da kake gani to shaytan yafi son tafiye da bid'a ai yafi son tafiye da sabo yace fa innal ma'siyata yutabu minha domin sabo idan mutun yayi ai yana tuba ko kai da kanka wata rana zaka ji abin iya ma kai kai zaka ji baka son yi saboda an-nafsul lawama tana zargin ka yayin da ka aikata wannan aikin annafsul mutma'inna tana jan ka zuwa ga tuba ga Allah kaga kaje ne wannan aikin amma ita bid'a saboda ana tsammanin wannan abin ya zama ana bautawa Allah ne kuma Allah ya karba to sai zan ba za ta dinawa ba kun gane bambanci yace fa innal bid'ata la yutabu minha dan ita bid'a ba a tuba ga barinta dan bid'a baya tuba shine maganin wasu malaman da ke cewa al-mubtadi'u la yatubu abadan duk dan bid'a baya tuba har abada me yasa wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a dan suna tsammanin cewa suna kyautata aiki ne alhali su ma sun san ƙarya suke yi wannan aikin ba zai zama karɓaɓɓe a wurin Allah ba to mutum sai ya ɗauki rayuwarsa gaba ɗaya yana aikata wannan aikin sai ranar da mala'ika mutuwa ya zo sai ya ga tab ashe dukkanin abin da ya dinga yi kawai ya ɓata kansa lokaci ne to wanda Allah ya so shi da rahma sai kaga ya tuba ya watsar ya bayyana tubansa kuma ya jinye ya daina kaman suwa haka ta faru da yawa daga cikin manya-manyan malamai kamar irin su Abu Hamid al-Ghazali rahimahullahu ta'ala shi ma ɗaya daga cikin malaman ahlul kalam mutasawwif abin nan falasifa malamai ne masu falsafa masu aiki da tunani da hankali masu fifita hankali akan nasin shari'a amma a ƙarshen rayuwar shi dan ya taɓa wata rana garin ne sabuwar ne sabur suna kasan iran da ya je kasan ne sabur sai ya zo ɗauki wannan imamun razi ne fakhruddin razi ba shi ba amma dai dukkaninsu abu hamid gazali an hikaito cewa shi ma ya tuba kafin ya mutu haka nan wa haka nan shi ma imamun razi shi ma ɗan falasifa ne shi ne wata rana da ya je ne sabur sai zai tara mutane wai yana karantar da su dalilai guda dubu akan tabbatan cewa akwai Allah shine aka samu wata mata mai tuyan kosai a bakin hanya tana tuyan kosai aka ce mata ah ke ga can malami yana karantar da karatu baki je me yake karantar ce ai yana nan yana karantar da mutane dalilai guda dubu akan tabbatar da cewa akwai Allah sai matar ta ce inda ba dan shakkoki guda dubu sun tabbata a zuciyar shi ba da bai yi musu ma akwai da bai zo yana mutane wani karatun cewa akwai Allah ba in ji wannan matar in ban da shakkoki guda dubu sun lullaba zuciyar shi game da akwai Allah da bai dinga bata kansa lokaci yana cewa ga dalilan cewa akwai Allah ba lokacin da ya zo mutuwa yake cewa yana roƙon Allah ya ɗauki ransa akan irin imanin wannan matan mai tuyan kosai na garin ne samu na fata an gane wannan eh Allah ya samu dace to dan haka jama'a kun ji wa yadkhulu fi dhalika tahaddathu al-insan an a'malihi wa ikhbarihi biha yana shiga cikin wannan mutum ya dinga ba da labari game da ayyukansa da yake aikatawa wa ikhbarihi biha da kuma ba da labarin wannan aikin da yake yi to kai ai lokaci kaza nayi kaza nayi kaza ba wai ya hikaito wannan domin ya karfa wani gwiwa bane a'a yana yaban kansa ne sai ka ji wani ya ce kai kasan zamani yanzu fa in baka yabi kanka ba mai yabanka mm kaji to sai dinga ba da labari game da ayyukansa game da abubuwan da yake aikatawa yau da gobe ina fata an gane wannan wannan gaba ɗayansa yana kai mutum zuwa ga menene zuwa ga shirka da Allah subhanahu wata'ala wajen yin riya an gane wannan kai shi yasa dole mutum ya rika taka tsantsan game da ayyukansa amma babu laifi in wani abu ya faru wani ya zo ya yabe ka ya ce maka wani ai kana kokari kaza kaza kaza kaza kace to alhamdulillah sai kai addu'a Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun shikenan kai shiru da bakinka ina fata an gane ko kuma a'a aikin ne ka gudanar sai kai tambaye shi shin wannan aikin da aka yayi kuwa ko bai yi ba misali malamin da ke karantar dalibai bayan ya gama karatu zai yi kiran ɗaya biyu uku daga cikin ɗalibai tambaye su iya karatun yau ɗin ne kuna ganewa kuwa ko ko bayanan ya yi nauyi da yawa ko kuna buƙatar dai ƙarin bayani bayanan ya yi kaɗan yadda kuna da wahalan ganewa za su iya bayanin cewa a'a muna fahimta ko ba ma ganewa ko yana buƙatar a yi kaza kaga wannan wani abu ne wanda ka yi tambaya ne don me don a yi gyara dangane da wannan darasin ko wani abu kamacin wannan su wannan yawanci riya bai shiga cikin shi insha Allah ta'ala ina fata an gane wannan sai dai in dama can mutum ya tambaye ne don ya je da za a yaba masa a ce to ai duk garin nan ba mai aiki irin naka wacce aiki ga mai yinka ai wato wannan aiki da kai kaza da kaza da kaza in yayi domin wannan ne kuma kaga dama can manufar mummuna ce Allah ta'ala ya samu dashi وقد قال الله تعالى غاشنا كما حقيقه الله مدوكين سركي yace قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي kace da su kadai ne mutun ne irinku kwatankwacinku sai dai bambanci na da ku yuha ilayya ni ane min wahayi annama ilahukum ilahun wahid cewa lallai abin bautanku shi ne Allah ta'ala shi kaɗai abin bauta ne guda ɗaya famin kana yarju liqa'a rabbi duk wanda ke fatan haɗuwa da ubangijinsa lami lafiya a ranar alkiyama falyamal amalan saliha ya aikata aiki aiki na ƙwarai sannan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada bautan ubangijinsa da wani daga cikin halittunsa kowane ne da zaran kai haka ka gama samun matsala Allah ka shirye da mu qala al-imam ibn al-qayyim fi ma'na al-aya al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ya fada game da ma'anar wannan aya cewa ay kama anna Allah wahidun la ilaha siwahu kamar yadda ya tabbata Allah shi kadai ne ba shi babu wani abin bauta wanda ba shi ba fakadhalika yanbaghi an takuna al-ibadatu lahu wahda haka ya kamata kuma ita kanta ibada ta zamto gare shi kadai ake yi la sharika lah babu abokin tarayya fakama tafarrada bil ilahiyya kamar yadda Allah ta'ala ya zama ya kadaitu da bauta shi kadai ake bautawa yajibu an yufrada bil ubudiyya to wajibi ne kuma a kadaita Allah a dayanta shi da bauta shine ma'anar wannan ayar an gane wannan fal amalu salih shi ko aiki na kwarai huwa al khalis min ar riya al muqayyad bis sunnah shine aikin da ya zama ya tsarkaka gabarin riya wanda kuma an iyakance shi da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana komi can aikin inda ya saba wa sunna an yi mai kenan an yi aikin banza an yi aikin baban giwa an gane wannan jama'a Allah maɗaukacin sake shirya da mu da kun ga wannan ayar jama'a gaskiya aya ce da ke da buƙatar lallai babu shakka ainihin wato a ƙara nazari game da ita sosai da ya kamata ina fata an gane wannan bayan wannan wannan ayar har ila yau akan samu da yawa daga cikin 'yan bida'a waɗanda suke tawilin wannan ayar duk da ba muhallin abin ba ne abin da suke cewa ƙul ka ce da su inna lallai ma ana basharun mithlukum ni ba mutum bane irin ku yuha ilayya an yamun wahayi annama ilahukum ilahun wahid cewa abin bautan ku abin bauta ne guda daya ina fata an gane wannan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal har zuwa ƙarshe wai wannan hujja ce akan cewa manzon Allah ba mutum bane manzon Allah haske ne an halishe shi a matsayin haske shekara dubu saba'in yana bauta daga cikin hasken nan ma aka halici annabi adamu sannan kuma yana nan a matsayin haske a duniyar kaza da kaza kaga ji an bid'a suna ta kawo irin waɗannan hayaniyar za ku dinga ji amma dai tatsuniya ce gizo da koki ina fata an gane karerai ne wanda aka ɗiba aka jingina wa Allah wane ne mahaifin manzon Allah ne Abdullahi shi Abdullahi nan wa ya haife shi haske wa ya haife shi abdul muttalib abdul muttalib wa ya haife shi hashim wa ya haife hashim abdul manaf wa ya haife abdul manaf qusay wa ya haife qusay adi wa ya haife adi ma'ana nasabar za ta dinga tafiya dai sai an gano sai mun koma ga annabi adamin da dole ina fata an gane waye mahaifiyarsa aminat binti wahabin shi ita waye mahaifin mahaifinta za mu faɗa waye ne kaga ashe mutum ne mutum da fuskar halitta manzo Allah baya ciwo eh cewa ma yake in ya tashi yin ciwo shi ana ninka mishi biyu ne fiye da yadda ɗan kuke ciwo manzo Allah shi ninki biya ake sa masa shi yasa in yana ciwon kai wani lokaci an ɗauko wata igiya an ɗaure masa kai saboda yadda kansa yake ciwo sosai ina fata an gane wannan a shaga mutum ne yana jin sanyi yana fushi yana yarda ina fata an gane wannan so wannan ayar ba ta kafa hujja ba hujja ba ce hujja ce ma akan mai cewa mai mai cewa manzon Allah ba mutum bane ba ya hujja bace gare shi cewa ba mene ba ba mutum bane mun gane karatun jama'a dan abin da yasa nake kawo irin wannan maganganun shubuhi ne shi yasa yana daga cikin mafi girman kuskure a waye gari mutum bai san wani abu na fassarar littafin Allah ba kuma fassara irin nazara ta malamai magabata na kwarai sai a dinga bata bata al'amarin ana jujjuyawa domin yan bid'a da kuke gani jama'a wallahi sun wuce tunaninka barayin imani ne ƙoƙari suke yi laila nahar ya za a yi su samu su ƙwace maka imaninka shi yasa manzo Allah ce addu alaiha awwa me ma'ana abu eh ka gatsa ta in ka tashi gatsawan ma ka ce ka gatsa da me da turame turaman nan anan suke a idan suke can ƙarshe ma'ana cikin bakin ma sai can ƙarshe kuma inda ba ko ina ƙarfi aqidarka addininka je cin ka boye kaka yarda wani ɗan satan imani kawai zo ya baka wasarere ya baka kawai sai ka je lahira ka sha mamaki dan ba ruwan Allah ya cewa ai waye ne batar da ni duk hada ku za a wuta da ku Allah ta'ala Allah ta'ala ya tsare mana imanin daga ce to ai ai ai in ma ya batar da mu shikenan ai alhaki a kan shi a alhaki da kanku dukkanku duka za ku ci ɓar mala'iku wallahi domin Allah ya bamu labari a cikin ƙorani kala daban-daban nau'i daban-daban wanda baya buƙatar sai mun niga buga misali haka ne وقد توعد الله المرائين بالويل للي الله تعالى ya yi alkawarin narkon azaba bilwaili da narkon azaba ga suwa ne ban ji ba limura'in almura'ina su masu yin riya bilwaili da narkon azaba faƙala ta'ala sai allah maɗaukakin sarki ya ce fawailun lil musallin narkon azaba ya tabbata ga masallatan nan alladhina hum an salatihim sahun waɗanda suke tozarta sallolinsu ba sa yin ta akan lokaci ba sa kulawa da yin ta irin yadda manzon Allah ya karantar ba sa yin ta da kaifiya mai kyau ga ta nan dai kawai wasarere ake wa sallar suna yin bacci lokacin sallah ba sa yin sallah a cikin jami'i allazina an salatihim sahun domin ka fasarorin malamai waɗannan fasarar da ka ji nayi kusan duk abin da suke fasara shi da shi kenan su ne waɗanda suke wulakanta ta ba sa yin ta akan lokaci su ne waɗanda ba sa yin ta ada'an muqtadiyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam yana mai yin koyi da annabi an gane sannan mutumin da kuma da gangar yake bari sallan jami'i tana wuce shi bayan ta a lokacin da ya kamata ko a cikin jami'i su ne allazina ma'an salatihim sahun shi yasa yana daga cikin nau'in azabin da za a wa mutum da yake yin bacci lokacin sallan farilla yana da gangan yake yi amma sai ya baccin shi sai lokacin da ya ga dama ya yi hadisin wani samura ibn jundum da manzo Allah ya farki cewa an tafi da shi zuwa ina zuwa sama mala'iku sun zo sun dauke shi zuwa saman wani dutse mai wahalan hawa ya je dinga ganin nau'o'in azaba kala daban-daban da ake wa mutane daga ciki akwai wanda ake masa wannan azaba mala'ika zai kwantar da shi flat ya dauko wani katon goron dutse ya narka mar akai kan nashi ya rugurguje bayan kan ya rugurguje ya tarwatse sai ya nitse sai a burko shi a mai da halittar sabuwa malaka ya ƙara ɗauka ya ƙara maka mishi biyun sai kan ya tarwatse banzu Allah ya tambaya wane ne wannan ce wannan shi ne wanda ya koyi karatu na alƙur'ani sannan baya aiki da abin da ya koya da rana wa yanamu an salatin maktuba kuma yana yin bacci yayin da ake yin sallan farilla bai tashi a cikin jami'i sai lokacin da gada ma ya tashi bacci wai shi kasaitacce wai ina bacci ba a tashi shi ba komai azaban na jiranka ka shirya ba kai kasaitacce ba ko Allah zai kamala yau na mangi ai yayi magana game da mutuwa ko ce ka ci ka sha ka yi teba ka mace kabari ya karba ka rube tsutsa ta sharba kai na yanzu me yafi kyau ka zaba in ba farali da nafila ba to ka gani ana ta bayani gashi nan in kana ganin kai wani kasaitacce ne wani waye ba za a gane kai wane ne ba sai mala'ikan mutuwa ya zo tukuna wani kuma tun kafin ya mutu da kwana uku ma mala'ika in ya zo ya kewaya shi zai gaya mar to fa lokaci ya yi sai ka shirya shi za ka cewa to gaskiya ni ne ba zan tashi ba na ma san ba zan tashi ba saboda haka ina wasiya da ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza yun ka ji irin wannan a riƙa da kyau sai a nuna mishi to fa ka yi wata kalmar shahada dan shi ma da aka ce mai lokaci yayi bai san wani lokaci bane ne kwana ɗaya ne kwana biyu ne awa ɗaya ne awa biyu ne sakon uku ne a kuma kada a yadda a bashi shi kaɗai ba tare da wani mai jinya kusa da shi wanda zai riƙa lakkana mai kalmar la ilaha illallah ba haka musulunci yake jama'a amma wannan sai ka samu masu ilimi masu hankali amma wani kawai ana da mai jinya sai zama da kwanan shi ba ma da ya kula da shi sai ma ya mutu ya fara rubewa ya fara kumbura ce o'o ikon Allah shi wani ma ya mutu wallahi sai da je dan ji doyi ina zuwa kusa ga shi mutuwa in Allah shi kyauta la tsare mana imanin Allah ka sa mu cika da imani to allazina hum an salatihim sahun sune waɗanda suke wulakantar da sallar su suke tozartar da ita allazina hum yura'un sune waɗanda suke ainihin wato yin riya an gane su ne waɗanda suke yin sallan don a ce suna yi wa yamna'una al-ma'un kuma suna hana koda ɗan ƙanƙanin taimako wannan suran ta yi magana akan mutane nawa eh akan mutane uku na farko a ra'aitar lari yukarribu biddin ka bani labari ko ba ka da masaniya ba ka ga wannan da ke kare ta ran sakamako ba kaman ka ce wane ne wannan cuto fa zalika allazi yad'u al-yatim shine wannan dake hankade maraya da kan haƙinsa yake hankade maraya ya cinye kudin ya cinye abin da aka bar marayan da shi yasa da an mutu sai ga yana a ai dan mu ne eh kaza amma ko lokacin da iyayen suke raye ko ba ruwan ba ruwan shi da su amma yanzu da ga za a kwashi gara to allazi yad'ul yatim wanda yake hankade maraya da karfin tsiya ya cinye dukiyan da gangar to wannan shine wanda bai imani da shi ba ba sakamako sannan Allah ya ce mene wala yahuddu ala ta'amil miskin sannan baya kwadaitarwa game da ciyar da miskinai ballantana kuma shi da kansa ya ciyar da miskinan kun gane kuwa ba ma ya ma sa baki ya ce wani a ciyar da miskinai ba zai ba ballantana kuma shi ya dauki na aljihunsa ya bayar ina fata an gane wannan sai abu na gaba shine mene fawailu lil musallin sai aka kawo ko munafikai nan sifan munafikai ne fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun narkon azaba ya tabbata ga suwa ga masallatan nan da shi yasa ba a fasara haka nan kawai dan musallin in tazo da me alif da lam da tazo kawai musallin ne ba alif da lam kamar yadda kiristoci suke yi ce to kunji qur'ani ma yace fawailul lil musallin gashi ai akwai masu batar da mutane haka ko je kauyuka suna kristan suna kafirtar da mutane suna bin addinin kristiyaniti to ga qur'ani ta fawailul lil musallin din masu yin sallah kunji azaba ya tabbata gare su ba mun ka faɗa ba littafin ku ne ce littafin mu ne wu shadi jan bayan na sallah kuma a kona ni kaga jahilci kenan shi ce fawailun lil musallin narkon azaba ya tabbata ga masallatan nan da alladhina hum an salatihim sahun waɗanda suke wulakantar da tozartar da wannan sallar tasu an gane wannan ko sannan alladhina hum yura'un sune nan waɗanda suke ainihin wato riya suna yin aikin ne sallan ma suna yi ne a gani sannan wa yamna'una al-ma'un suna hana koda dan kankanin taimako abinda bai takara ya karya ba dan sammun ashana ta hana ashana ko garwa shi da Allah dan sammun gaushi zamu dan dan gaushi kwaya zamu hurauta tar kuwa mu je ba zamu bayar ba wa yamna'una al-ma'un kaga wannan ya tara abubuwa guda biyu shi yasa akwai ɗaya daga cikin magabata na ƙwarin da ke littafin garibul qur'an na manta waye sunan shi Allah ta'ala ya gafarta mishi yake cewa waɗannan mutanen sun haɗa miyagun sifofi guda biyu akwai adamu suka cewa wa kamalu shaqawa cikan tsiya a waye gari mutum ya zama marashin arziki yana tabbata ne da abubuwa guda biyu shine adamu mura'ati adamu mura'ati menene subhanallah yana cewa adamu mura'ati ta'atillah rashin kulawa da yin da'a ga Allah ta'ala sannan wa adamu shafaqatu 'ala al-khalq oke adamu mura'ati ta'zimillah ba sa girmama Allah a zuciyarsu Allah bai da girma a zuciyarsu lidhalika yura'una an-nas fi salawatihim saboda haka ne suke riya cikin sallarsu mutumin da ke Allah ke da girma a zuciyarsa zai iya kawo wani hada shi da shi ba zai kawo shi ba sannan wa adamu shafaqati 'ala al-khalq da kuma rashin tausayin mutane lidhalika yamna'una al-ma'un saboda haka ne ma suke hana mutane koda da da dan kankanin taimako ba sa yi to idan mene kamalu sa'ada mun ce kamalu shaqawa adam mura'ati ta'zimillah wa adam shafaqati 'ala al-khalq kenan wa kamalu sa'ada cikan samun rabo mutum ya zama mutumin kirki mai rabo shine mura'atu ta'zimillah washafaqatu 'ala al-khalq mutum ya zama yana kulawa wajen girmama Allah subhanahu wata'ala a zuciyar shi sannan kuma yana da tausayin mutane yana basu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati wanda ya kasance wajen taimakon dan uwansa Allah zai kasance wajen taimaka masa shi ma ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace kan mutum ya lokacin mu akan ayar amma kila bayani da muhimmanci ko wa akhbara kuma ya bada labarin cewa annar riya'a min sifatil munafiqin cewa ita riya tana daga cikin alamu ko alama daga cikin alamomin munafurci sune nan wallazina yunfiquna amwalahum رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا الله يبام لا بارد أشياء القرآن سوني والأندى دوك يسمى لسكي تشير واسنا تشير واني دومن أغني أفدا da zai ciyar din ba a faɗa ba an zo an yi godiya sai ce iye mutane kenan mutane ke na karu wai na musu kaza ma ko dan a zo ma a ce ma an gode ai yana da kyau ai ya da kyau in kai abu ai a zo a gode maka wai sai ya fushi ya ki tunda ba a jan gode mar ba kaga wannan aikin da ya aikin banza ne dama can tun farko bai nufa shi Allah a cikin aikin da yi ba ina fata an gane wannan Allah ka shiryar da mu fa qala ta'ala sai Allah madaukaki ya ce إن المنافقين يخادعون الله للي منافقي يخادعون الله سنة قوقرين ودرا الله أتنانون سنة ودرا الله سوى دمي أظهر الإيمان وأبطن الكفر في قلوبهم سنبين إيماني أذاهري أما سنبويمي كافرتي أزوتي سنة ثمان الله بايا جنن أبنك تكين zukatansu shine yukhadi'una Allah amma wa huwa khadi'uhum Allah shine wanda ke yaudararsu an gane ma'ana Allah shine mai yaudararsu suna yin abin da suke yi din suna ganin suna yaudaran Allah shi kuma Allah sai ya daga musu kafa suna ci gaba da yin wannan aikin ana nan ba ya auni ba sai mutuwa ta zo ta dauka sai mutum ya koma lahira ya ga ashe Allah ya gama gane shi tun daga wajen mutuwa ba zai mutu da imani ba daga nan kuma wahala ta fara kenan zai auka cikin azaban Allah mare karewa kun gane ma'anan shine wa huwa khadi'uhu shi Allah shine mai yaudaran su ba su gane ba dan da Allah ya so su da rahma sai ya haskaka musu hasken imani a zukatansu sai su yadda wancan kafircin sai su riko da imani na me na gaskiya a cikin zukatansu to shi Allah ta'ala ke cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah lalle su munafikai yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah wa huwa khadi'uhum amma Allah subhanahu wata'ala shine nan wanda yake yaudarar su an gane wannan ko yawwa to wace yaudara ce ta wuce wanda za a kyale ka kai birbirin yau ko aiki kake yi in mutum mugu ne ya san ba yadda ya kamata ka yi ba ne ko noma kake in ya ga dama kawai sai ya kyale ka kana mai gallan shi soko ne sai ce to bari gani ku kyale shi yana nan yana sai ka ga ya kamata ya sa take sati uku da suka wuce sai ya sa a yanzu a lokaci kuma an samu amfani bugawa yake yi ci ai mun san a sa takin nan da wuri yana sawa sai amfani duka ya kone yanzu aka yaudara cikin mutane guda biyu shi wanda ke ganin wancan soko ko ko wanda yake wanda ya kyale shi mai talala an bugi hancin waye a cikin su biyu an bugi hancin mai ganin cewa wancan soko ne shi ne mai wayan to kamar haka ne an gane wannan Allah ta'ala yana ɗaga musu ƙafa yana musu jinkiri gashi nan ga wulaƙanci ga tozarci ga haramta musu dukkanin wani aiki da suka aikata domin shi ma munafiki ba ko da yana cikin musulmi jama'a in ya mutu wutar jahannama zai dawwama har abada ba fita wa'ada Allahu almunafiqina walmunafiqati walkuffara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahum Allah wa lahum 'adhabun muqim Allah ya yi alkawari ga munafukai maza da munafukai mata da arna kafirai wutar jahannama za su dawwama a cikinta har abada hiya hasbuhum ita wutan ta ishe su wa la'anahumullah Allah ya nesanta su daga rahmarsa wa lahum azabun muqim suna da wani azaba mai tsayuwa mai kama jika wanda baya barin wanda yake cikin sa ya dan sarara shine muqim din azaba ce wacce ba maganar hutu annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya dare da rana safa da yamma ba hutu sai waɗanda suka shiga wuta suna cewa wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam suna faɗa masu tsaron wutar jahannama ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al'azab roka mana Allah mana ya mana dan sassaucin azaban nan koda dai da na rana ɗaya ne a ce ina fazuku ku ɗanɗani bala'in azaba famari zalimi ne min nasiri azzalimai ba su da mataimaki a alƙiyama ba mai sa baki Allah ka shiryar da mu Allah ka tsare mana imanin da haka jama'a kun ji wa idza qamu ila as-salah idan suka je suka tsaya a wajen yin sallah aha qamu kusala wannan ala wazani fu'ala me yake nufi ala wazani fu'ula me yake nufi sai su tsaya ma'ana ba suna masu kasala ba qur'ani ke cewa sai su tsaya suna masu matukar kasala sai ka ƙara a yadda fi'ilin yazo zaka sun tsaya suna masu matukan kasala a wajen sallah da an zo su kallin kallin shi kai da an ga wani ya shigo in dai misali ya dan jan aya biyar ne ko aya hudu ya sun an fasa mai dan aya ɗaya nan ko biyu mai mudu hammata ne a ruku'i dan ga mai dan jan shafi ɗaya ko rabin shafi da ya shigo kauci na baki shi mutum ya dalla ya soyi tara mana sallah da Allah gashi kashin zuwa da Allah kan wance zo da Allah ya ja mana dogon sallah duk wannan na cikin kusala din amma kuma da za a ida da sallah na su iya fita nan kofar masallaci a zauna a ta hira sai a kai minti talatin ana yi a tsaye ko ba dawo ba mutum baya samun tashin hankali wai sai an godin ibada wannan abin yana bani mamaki wai shi baya matsuwa bai jin takura da matsatsi da damuwa da matsala har sai an zo wajen yin sallah nan ne yake ganin kai akwai matsala Allah ka shirye da mu to duk alamu ne na munafunci na kasalan da ake magana a nan ina fata an gane wannan jama'a yawwa al-allamatu sa'di rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin yake cewa ma'anan qamu kusala ma'ana qamu mutathaqilin za su tsaya suna masu jin nauyin jiki mutum ya ji kaman an ɗebo garin gaba ɗaya an jibga mar a jikinsa saboda tsaban nauyi da yake ji kawai wai shi saboda sallah ina fata an gane wannan zaka tadda cewa suna tsaye suna kasalan da baya misaltuwa saboda ba su da shauƙi da kuma kwaɗayin yin sallah suna yi ta ne akan tilas to da haka kaji wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas suna nuna wa mutane sallan ne suna yi da mutane su gani su faɗa ne cewa suna yin sallah sannan wala yadhkuruna Allah illa قليلا باسا أنبتن الله سيدن كدن وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا دقى أبو هريرة الله يكار مشدة زواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله يتي قال الله تعالى الله مدوكتي أنا أغنى الشركاء عن الشرك نيني مفي وداتا موداتا قبري شركة أنقاني aghna shuraka ni ne mafi wadata da cin girma ga waɗanda ake haɗa ni da su wajen bauta shine ma'anan kalmar man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ashraka ma'i fihi ghairi ya haɗa ni da wani a cikin wannan aikin taraktuhu wa shirkuhu na bashi da wanda ya haɗa ni da shi ya bashi ladan aikin Allah shi ya ci girma an gane wannan rawahu muslim wannan hadithu muslim ya rawaito ai man qasada ghairi min al makhluqin duk wanda ya nufaci ɗaya daga cikin abokanan halitta halittuna daga cikinsu mutum ne kake so malaminka ne kake so ya gani ya yaba abokinka ne kake so ya gani ya yaba budurwarka ce kake so ta ji kira'anka daga gida ta ce in ga suwiti na can fa wai misali eh to kuma dai ya kai in ka haɗa shi da ɗaya daga cikin ababen tarayya na halitta taraktuhu wa shirkuhu na kyale shi da wanda ya hada ni da shi ne na a ibada gaba ɗayan ta katokan na kyale wa wanda ya hada ni da shi din shi ba shi da ladan kaga ku hadari wa fi riwayati ibn majah a riwayar al-imam ibn majah abu abdullah rahimahullahu ta'ala yace fa ana minhu bari Allah zai ce lallai ni na barranta na raba gari na raba gari na yi baran-baran ba ni ba shi wa huwa lillazi ashraka wannan aikin na barwa wanda ya hada ni da shi aikin na wancan din ne ba nawa bane shine wani yazo ya tambayi daga cikin manyan-manyan malaman Saudiya Muhammad ibn Muhammad al-Bukhari Shinqiti hafizahullah yace ana imam masjid wa akhafu ala nafsi riya فهل أترك الإمامة cewa shi limamin masallaci ne an naɗa shi yaga in yazo yana tilawan qur'ani yakan so yayi dan jama'a su ji daɗi. yana ji wa kansa tsoron yin riya to shin yanzu ya kamata ya bar limancin ne ko ko ya kamata yi in kai ne zaka bayar ansa me zaka ce eh shi yana ji wa kansa tsoro ya bar ya bar limancin kai a sa wani tunda ya shi ya san shi mai rauni ne ko ko aya ya kamata yi na? a a amsar da ya ba shi kawai ya ce la ta turkul imama bal uturkul riya kakka bal limanci amma ka bari riya duk hanyar da za ta biyo maka ita riyan kai wance kalli da ita ka riƙa hararo girman Allah subhanahu wa ta'ala a zuciyarka yayin da ka tashi bautan sai ya zama ba ka ganin kowa sai Allah sannan ka sani cewa ko da ka yi don mutane su ji daɗi alaƙar da ke tsakaninka da mutane ɗayan abubuwa ne guda uku in madahuka zammuk in sun yabe ka yau gobe su za su zage ka haka ne wa in rafa'uka wada'uk in sun ɗaga ka sama suka yi magata ana ganin sun ɗaukaka ka wada'uk sai su kauce su baka wuri gobe ka faɗo da baya tim sima dariya wa in nasaruka in kuma yau sun taimake ka dan kai nasara akan wani abu khazaluka gobe su ne waɗanda in an zo kuma su ce kai mu mun gaji gaskiya bari dai ba dan bashi wuri shi ma ya dan ji yadda ake ji to in ya san in ya zama wannan shine alaƙa da ke tsakaninka da mutane dan me za ka yi abu dan wani ya yabe ka wata riba kace menene ribarka na kayi aiki don a yaba kuma an yaban to sai me ba sakamako ina fata an gano nan jama'a Allah ta'ala ya tsare mana imanu nan za mu dakata insha Allah ta'ala na'am na'am mm a sun faɗi sun faɗi illa iyaka dai idan mutum ya maka kyauta yau in dai kana bin addinin manzon Allah ne to an ce kai godiya kai kuma manzon Allah ce man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta ya'lama annakum qad kafa'tumuhu manzo Allah ce wanda ya muku wani abu na kyautayi ya kyautata muku kuma ku bi kurama masa shi ma'anar fakafi uhu kaman ku mai tukuici manzo Allah ce in ba ku da abin da za ku bada na tukuici fad'u lahu ku yi ta mishi addu'a har sai ya ji a ransa cewa lalle fa kun biya shi saboda wannan yawan addu'an da kuka yi masa ina fata an gane kasance da kai mai girman kai shi kun yi ji ansa wanda ga ina wallahi mun je mun karɓo haƙƙinmu ne a wajen alajuwa ne ya zama ni wallahi ko kalle shi ma ana wani godiya ko kalle shi ma nayi matsiyaci wai ka ji fa shi da bashi da komi da ɗabi'un mu ne da halaye saboda jahilci Allah ka shirye da mu eh shi wannan bai kyauta ba gaskiya bai shi jarabawa so ai ka'ida lisa'ili والمحروم da wanda ya tambaya da wanda ma ya haramta wa kansa tambayan duka an ce a basu sannan Allah ya ambaci sifan mutane da za su shiga aljanna za su sha daga wannan aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira daga an ce mene wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liman liwajhi Allah لا نريد منكم جزاء ولا شكورا shikenan ba ma san ba ma san godiyar ba ma san kuma ku yi mana ma tukuici a'a an baka ansa kai tafiyarka ya zaho mai kyauta in ya baka ce to ka'idar kyautar nan in na bada ba a godiya kawai ka juya ka tafiyarka in kuma ka san za ka yi godiya to ka bashi kawai koko shi zai fi sa ka sami ikhlasi a ranka amma yayin da wannan ya gode sai ya ƙara dawa yana maka rara gefe yana bi yana yin mola shi kuma wancan saboda bai gode karkajin tab aiko zai gani Allah ta'ala ya samu dace duk da ya ɗabi umar ya halaye mu sai dai abin da Allah ya abin na a yakin zuciya ne ba ruwanka sai dai ka ce masa wani ina ji maka tsoron riya amma wallahi wannan riya ne wa ma adraka wa ma adraka cewa riya ce aikin zuciya ba ka hukunta mutum da shi shi yasa ba a kama munafikai na kashe su ina fata an gane wannan sai a kyale su sai sun je can wajen wanda yake wa asirru qawlakum aw jahru bihi innahu alimun bidhati as-sudur subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallama baraka ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullah